ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa a malam a wancan satin ya koro mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da mutanen da suka tabbatar da tauhidi Allah ya musu alkawarin shiga aljanna babu azaba babu hisabi har muka ji wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna Ukashat bin Mihsan ne ce ya Rasulullah alfarma nake roko gurinka ka roka min Allah zama cikin mutane 70 da za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi annabi ya ce kana cikin su to mun koro bayani akan hadisin da wato manzo sallallahu alaihi wa sallama me yake nufi har muka tsaya a daidai inda ya ce laruka ta illa min ainin auhuma hako a ƙarin bayani dala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba a yin rukuya a yi addu'a a yi tofi sai in kambin ido ne ko kuma zazzabi mai ƙarfi shi ake muwa wannan addu'a ko tofi muka kawo maganganun malamai game da wato ainihin fadin allah maɗaukakin sarki da ke cikin suratu yusuf قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ما اغني عنكم من الله من لكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل aka ce yana jin tsoron masu kambin ido ko ka ce masu kambin baka maka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da hakan ya faru a zamanin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka bayani akan mayu da kuma masu kambin baka mayu daban masu kambun baka daban masu cutan maita su ne waɗanda suke wato kamar su ce za mu iya cewa waɗanda suke iya canza halittarsu kuma sannan tsafi suke yi gaskiyar magana shi kuma matsafi kaga ba wannan cuta ne shi ya jawo wa kanshi kuma shi ya siyo suna amfani da aljanu suna tsafinsu da abin duk da suke yi to shi kuma wannan abin da suke yi na haramun ne shi amma shi wannan cuta ne da Allah subhanahu wataala kan kaddara wa wani cikin bayinsa ya zama idan ya sha'awan abu sai abin ya cutu sanadiyan ya yi sha'awar shi amma maganin kawai zai ce ne barakallahu fihe da ya faɗi wannan abin ba zai cutu ba kuma menene yasa ake so a shari'a ya zamto kowa ya ga abin da ya burge shi kawai ya ce masha Allah ko ya ce barakallahu fihe kawai mu koma cikin suratul kahfi shi mai kuɗin nan da suka shiga gonan shi da shi talaka abokinsa din nan Allah ya ce wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi wa afafnahuma bi naqlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa yuhawiru ana akthar minka malan wa azu wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi qala ma abid ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima ولا يرد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا to kaga ai sai shiga gona ne yaga gona ta yi kyau yaga amfanin gona ya samu yaga yadda Allah ya ijiyan ya banya da yace kai wani na fika arziki na fika yaya fa ka san giyan masu kuɗi ba inda ba ta karba amma kuɗi ne zaka je ya ce maka shi fa wayen shi da iyawan shi tsimi wani ba shi da tattali ne yasa har yanzu bai arziki wai amma shi ya iya nima yana da tattalin shi shi yasa ya yi kuɗi haba abokin garuna na yasa mu dace to abinda muke so mu cire ya ce bayan ya ce mai nan ya fi ka dukiya na fi ka ƴaƴa ya ce kai bayan gona ta ba shi sha'awa ya ce ba na jin akwai kiyama za ta tsaya ko musulmi ne bai ke ce haka ya ce to mu kaddara ma kiyaman za ta tsaya ko a can na fi ka wani eh la ajidan na khairan minha sai na samu wanda ta fita a can sai shi talaka mai imanin sosai ya ce zuwa na kana kafir cewa Allah wanda ya halicce ka asali daga taɓo sannan ya zuriyan baban ma'adamu daga ruwan mani me yasa da ka shiga gonan ta baka sha'awa kulta masha Allah la kuwata baka bada wannan kalman baka Allah ya so babu wayo ba dabara sai ga Allah ya ce kodake kana ganin kafi ni dukiya ya ce abu ne mai sauki Allah ya kifar da gonar naka ta waye gari upside down ta lalace gaba daya kuma haka ne fa aswa yukallibu kafai alama an faka fiya wa ya kawo yatin ala urushiya mujahid din mu shine kaga ya koya mishi ladabin cewaya gona ne kaje ta baka sha'awa masha Allah la quwata illa billah kasuwa ne kaga tana ja sosai customer na shigowa sosai ana siyan kaya masha Allah la quwata illa billah harkan shanu kake yi kaga ana yawan kiranka ka zo ka siya kuma ka ci abinci ko ma me kake yi karatu ne kaga Allah ya buɗa ma landa nan yake shiga shi ma dai masha Allah la quwwata illa billah saboda shi yasa daga cikin addu'an da mutum yake yi ya nuna ma Allah bai isa ba irin su Allahumma inni atabarra'u ilayka min awli wa quwwati wa atu ila hawlika wa quwwatika Allahumma inni wa la tu'in alayya wa sunni wa la tansur alayya wa hadini wa yassir hudayi ka nuna ma Allah kai ba kowa bane shine mai abu shi kuma dama abin da Allah yake so kenan bawa ya yadda ba shi da komai to in yi ma Allah wannan shi kuma Allah sai biya mishi bukata amma lokacin da ba yake ganin na hada kaza da kaza zan samu sako kaza da kaza ya tashi aiki mu koma can ma'ana idan abu ya baka sha'awa gona ne mutum ne kasuwa ne ko menene ya burge ka kawai ka ce barakallahu fihi ko ka ce masha Allah la quwata illa billah in kai wannan addu'a Allah zai tsare wannan abun koda da akwai cutar kambun ido ko kambun baka din ba zai cutar da wancan din ba Allah ya samu dace wannan shi fa kiraye kirayen suna akwai wanda cutar typhoid ne in ta tsanani yakan sa kawai mutum ya fara kiraye kiraye kuma yana daga cikin alamun da ake cewa ba in an tashi za a yi jifa na'am wani lokacin idan typhoid ya yi mutum tsanani kawai duk wanda bakin shi ya zo to zai fara kiran sunan shi ne kawai malaria ko to kaga yin dama dan juma ne da dan jummai inda ya fara tsananin nan kawai ba wuyan ka je mutum ya bai ma san inda yake bari kawai ta kai Allah ya samu dace na'am yace la ruqyata illa min aynin aw huma kala yace hasana maninta ila ma sami'a wa ya kyauta wanda ya tsaya iya yanda ya ji ma'ana shi wannan ba hadisin da ya ji ne ba yaka dogara a kansa sai ce wani ka kyauta wanda duk ya tsaya iyaka abin da ya ji an bashi labari bai kara akan komai ba ya kyauta walakin sai dai haddasana annabin abbas na annan nabi sallallahu kala abdullahi dan abbas na allah ya kara masa ya daya ba mu labari cewa annabi sallama annahu kala yace uridat alayyal umama an nuno mun al'umomi abinda zai faru a filin kiyama abubuwa da dama annabi sallallahu alaihi sallama yana rayuwa a duniya amma ana nuna mishi na lahira misali akwai ranan da yake koya musu sallah ya zama mumbari ya sako da baya da baya ranan yana tsaye yana sallah yake cewa duk wani sharrin duniya an nuna mishi kuma duk wani alherin duniya yi ne su ga yana ta ƙara gaba yana ta ƙara gaba an nuno mishi dodon abin nan ne na aljanna kamar ya je tsunko ya ba su kasan shi annabi san alheri ne da shi shi inda zai samu mu zai kawo ma al'umman shi su ga kuma ta an jima kuma ana sallah yana dan dawowa da baya da baya kamar zai shiga sahun baya fa ai sahun gaba lafiya wuta ne aka nuna mishi da aka ya ga duk alherin ya kuma game ne wanda kuma kun ga ga'ida sai mutum ya mutu ne za a nuna mishi wuta ko ina ko aljanna Allah ya sa nuna mana aljanna eh shi yasa kiyama shine farkon kiyama inda ramin kabari ne da ka shiga kawai ka shiga kiyaman ka yanzu duk waɗanda suka mutu waɗannan iyayenmu suna farkon kiyama tashin farko saboda abin da zai faru a kiyaman shine yake faruwa da su a ramin kabari kun gane maganan kuwa shi yasa wanda yake cikin ni'a su shi kullun addu'a shi bata wuce Allah kara tashi kiyaman ba saboda kamar na masu fim ne ba ana ga samfoti ba kafin fim din ka gani ko to shi ma a ramin kabari disemtin abin da zai faru a kiyama ne ake zaman ɗanɗana ma mutum samfoti kafin ya je can to kuma ana haska mishi ana tsoratar da shi cewa gafa abin a can yanan yana cikin wani hali a matse cikin duhu cikin azaba kala kala amma ana nuna mishi can ne ga gidan can a can shi kuma wanda yake cikin alhamdulillah aljanna wanda yake hutawa shi kuma yana ta rabbi ake mai sa'a shi wannan an buɗa mishi kabarin yana haske yana harkoki yana in kamar shahidi ne ma an sa ran shi a cikin tsuntsu yana aljanna yana ci amma ana nuna mishi ai abun ma sai an je can shi kuma sai ya matsa rabbi yake misala dan Allah ta shi kiyaman nan rabbi yake misala wancan yana la tuqi misala wannan yana yake misala shi dan wuta yana yi hakuri a bar shi haka a ji da shi shi kuma dan aljanna yana a matsa ma Allah subhanahu wataala a matso da abu to ina ne ake samun lahira a ina ke samun lahira kun gano maganan a sai na Allah ya kara masa yadda yake cewa duniya gidan aiki ne amma ba a saka ma mutum a duniya lahira kuma gidan sakamako ne ba a neman aiki yau mai shafa an sakin wayu da auna ila sujudi wala yastati'un kiyama ce su yi sujudan ma ba za su iya ba an kafe wato kashin gadon baya yasa ina faɗa mana ina maimaita da fa za a ce wanda yake ramin kabari yanzu daga wanda ya mutu jiya ko yau zuwa wanda suka mutu shekara dubu goma dubu ashirin baya a ce ya dawo da shi duniya ya nafura raka a biyu idan ya dawo duniya sai a ce a to kai kuma maimakon haka ba ba ka dukiyar dangote mana kawai wuce wurin zai ce a dangote ya rike kuɗin shi nafura raka a biyu ladan kawai yake kallo shi yanzu je kwana da yunwa wannan ba matsalar shi bane ba da yunwa ba sai in ta ce za ta cinye Allah ya sa mu dace amma mu kuma da yake muna duniyar ne muna ta lissafi ka san lissafin dan adam baya karewa fa idan yana kwance a asibiti ne zai ce in ya samu lafiya zai ta waye zai ta ibada ba haka ba misali yanzu wanda yake can yana bewa yana da dan gane mutane sama sama inda zaka tambaye shi tashin farko ba dukiya ne a gaban shi ba mene in yayi zaka je yana cewa in ya samu lafiya zai bautan Allah ai suwa suna sakaci kuma ranar da ya warke yin yi kokari ne wata ɗaya wata biyu daga nan kuma an shiga sanaroriyar duniya kuma Allah ya tausaya mana shine aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama filin kiyama shine urrat alayyal umama an nuna mishi in ba haka ba in a duniya ne ya ga annabi tare da annabi to sun zo sun tsatsaya gaban shi ne tare da da ya ja sallah ran lokacin da ya je Isra'i da Miraji a can Baitul Maqdis ya ja sallah amma na nuna mishi abin da zai faru a kiyama ne tun daga har yake cewa ana ce mishi wannan al'umman ka ne kai kaga sai an gama lissafi ne sannan za a ce ga naka ko Allah ya samu dace yace fara'aitun nabiyya wa ma hurrahad sai naga wani annabi da dan jama'an shi ba yawa shi yasa wani lokacin masu wazi ba fana cikin su ni ma dalibin ilimi ne akwai ci da zuci kun gane ci da zuci wani ya kosa wai dan ya fara wa'azin nan a zuwa cika masallaci yawwa kun gane magana shi yasa ma wasu malaman suke ta lissafin yanzu misali menene jama'a suka fi so sai karkata ma wannan abin ko da ko zai iya ja mishi matsala tsakanin shi da mahalicin shi shi dai yanzu baurin shi ya faranta mara a rinka yayin shi ba ku gane ba dan kasuwa menene babban burin shi a harkar kasuwa kwastoma ko ba haka ba ne manomi kuma a ce gonakin duk da ya shuka suna ba haka ba dan siyasa fa jama'a ba haka ba ne to yanzu wannan bala'in mara malamai yadda kaga dan siyasa yake neman jama'a su tarin nan ya gaza ce duka wannan naka ne ranka ya dade sai ya ji wani sanyi zai ci zabe ko to haka ma malamai da dama burin su su tara jama'a da yawa in suka tara jama'a da yawa shikenan in an dauko karatun nan kaga jama'an nan ko kuma idan ya fito din nan a bi shi a raka shi irin dai waɗannan abubuwa kuma kaga ya samu matsala irin wannan ne sai kaga mutum yana jin tsoron ya faɗa ma ɗaliban shi gaskiya irin shi ne Allah ya ji kan musulmi malam jafar yake cewa za mu shiga da shi ɗaki shi muhammadu yusuf a karanta mishi kuskure ne akan abin da yake kai ya fa gane duk bayanin da aka mishi aya da hadisi tunda malam jafar malamin shi ne to ya ce ya gane sai a ce to yanzu aikin da yake gaban ka je ka samu ɗaliban ka musu bayani to nan ne fa take ku gane magana kenan ya koma yana jin tsoron ma ɗaliban nashi kasu yi mene kenan kasu watse to da su ya shi ya tara su kun gane maganan kuwa dashi ya tara su da wannan ne nake ganin kokarin malamu tunda kafin in je akwai wani tsohon ɗalibin shi da ya kai shekara 20 da wani abu ko 20 baya yake cewa akwai wani wanda suka san Kaduna su akwai uwan ma'azu to muna daura ne titi kawai ya raba mu da su ma'azu tana can tsallake mu kuma wannan muna kinkinau to akwai layin da suke bi tun yana zuwa sabon farko farkon zuwan shi ma kinkinau wallahi yake ban labari wani makaranta ne jiji ta mata irin wannan ne je kaka da waɗannan layi ne babban layi haka ya ce wallahi mala haka za ka ga 'yan ungon ma'azu sun cika layin nan ba masa katsinki daga na hatiti an zo karatun wani malan garkawi kama daga baya da suka ga su shi abin da shi yake so a yi karatu ne a gane karatu ba wai in daɗaɗa maka kai mai sauraro ba kun gane maganin kuwa inda gaskiyan yake ita ne za a karanta ta ma daɗi ba ta ma daɗi ba ya za mu zo ko mu gyara tsakaninmu da Allah shi ne a hankali suka yi ta watsi haka za ka samu wannan matsalar na boko haram ta kwasa mishi ɗalibai da yawa amma yana nan kafi abin da ya fai imani da shi gaskiya ne ba sai ya yi ko da mutum goma ne ko a gaban shi kun gane magana wani ko malamin a shi buri shi ya tara mene kun gane magana to ba kuma kowa yake iya wannan dauriyan ba tunda yan kaduna suna da wani yayi idan aka misali yanzu ba kwanan nan wani abu ya faru a kano ba dai gashi nan gashi nan haka to mu sai amce a karin kaduna ne ya faru ba fata ba to galibi za su cika masallaci su abinda suke so ya yi ta famfi yana zagi da wane ne da wane ne a mishi kabbara a tashi kun gane magana to da ya fahimci yan kaduna yan yayi ne tunda aiki fulanin garko ne ba kano ne yayi idan wannan abin da ya faru maimakon ranar juma'a ya hudu ba a kan shigo sai in ya gama inna alhamdulillah na madu hudu ba mu yau tana karantar da bayani ne akan ayi hakuri ba shi da alaka da wannan abin da ya faru ko na kusa har ya gama hudu ba shi ya ja sallah to shi kenan tun da ba haka ne yake yi ba sai suka watsa suka koma masallatansu so da inda hadarin wancan yake idan ka gama famfan gab dss suka zo kofar gidanka suka kama ka suka tarkata suka yi tafi da kai shi ba wancan da ya maka bara mai masu halin da kake ciki ba kun gane magana to yanzu wannan kwanan da kai adiye da sati guda kuma ɗaliban ka fada ka karantar da su da sun amfana shi wancan mai zuwa ya kabara ya tashi ya tafi to ai Allah ya samu dace na'am yace walaysa ma munaga wani annabi tare da mahurra dan jama'a abinda nake so a gane shine in har annabi zai samu dan jama'a kadan kuma ya hakuri ya tabbata akan abin da yake kai bai burin ya dada da mu wani kun gane magana to malami ne ya kamata ya koyi da da annabawa ba haka ba to yanzu yanzu malaman kuma da dama ban ce ma duka fa amma ko wadanda da yawa kawai suka tsaya ne suka ranta me malam wani yake yi jama'a suke yin shi kun gane maganan kuwa mai malam wani yake yi jama'a suke yin shi sai aka fahimci yana kaza yana bada dariya yana wane ne yana shewa kenan to shi ma sai kama dariya bada dariya ya kama bada shewa saboda jama'a su yi mene su taru kaga wannan bai da manufa wannan biyu yace wani annabin kuma ma'awur rajulu war rajulani wani ya samu mutum ɗaya ne ina da maimaitawa in har annabin da Allah yaka turo shi da sako ya samu mutum ɗaya ya kafi akan gaskiyan shi bai nemi jama'a ta ko'ina ba to malami fa shi fa wancan annabi za a tambaye shi fa kaje shi kuma malami kawai na cikin riga ne fa na annabta kun gane maganar bambancin kuwa shi wancan an san da zaman shi Allah zai tambaye shi cikin suratul a'raf shafin farko Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina yace wallahi al'umumin da muka aika musu mun tambaye su manzanin sun zo su kuma manzanin zamu ce kai kaje wani kun gane maganar kuwa kai kaje don ana so daga na dan samu sauki to sai dai wani ya cire gulab din da nan za su koma su sake bin hasken wani ya ce to kai wajen abin nan din ba ku cire dan ba haka ba nan kuna kallon karatun nan ba zai yi ba shigowa suke ai eh shigowa suke kana ta kaba kaban nan ka duka sai ya tashi a karatun eh a wannan abin da yake abin nan to wara an baka ka abin nan ko eh kaka yafa a kanka ne suna abin nan a an yi dagalgale zai dan ya kama yawa kaɗan ja shi kaɗan wala ba shi kujera wala ba shi kujera ne yawo na'am kwanci shi yawo to ya isa ma kola baka abin nan ba hasken ne kawai su suna bin hasken ne zan gani yayin Allah yadda yawo yawo wato amma haka ba nan kake kallon duk ni ma zan koma kamar ka kaɗe suna haka a masallacin wani ci ai dole akan koma a kashe hasken gaba ne a banna baya can sai su koma su tare a can ba haka wasan din dai damuna ta yi suna wannan rawuzi kalmar sallallahu alaihi na'am to gaga za a samu sauki insha Allah ko Allah ya taimake mu na'am ina ne to kaga wannan ai ba aya ba hadisi ko yau da kullum ne na'am ko ra'aytun nabiyya wa ma huwa rajulun wa rajulani ko tare da shi akwai mutum daya wani ya samu mutum nawa biyu sai nake cewa su in annabawa tunda turar tambaye su za a yi kaga su ne yafi kamata su dage sai sun sami ne kun gane maganin kuwa to amma kuma ba taba ruwaito wani annabi ya burge mutanen shi sai ya bata ma Allah ba kai Allah ba cewa yin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin suratul Isra'i wa in kadu la yaftinunaka an allazi awayna ilayka litaftari alaina ghaira wa idhan lattakhazuka khalila wa laula an thabbatanaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajidaka alaina nasira Allah yace arnan nan sun kusa su ja hankalinka saboda sun zo ma annabi da 50-50 an gane saboda ka kirkiri ƙarya ka jingina mana ka daɗaɗa musu kuwa shi an daɗe ana irin wannan ko gashi a cikin suratul isra Allah ya ce wa in kadu ko da ke sun kusa la yaftununaka su fitune ka anil ladhi awhayna ilayka game da wani sashin abin da muke ma wahayin shi litaftari alaina gaira ka kirkira mana wani sakon wanda ba wannan da muka kawo maka ba ayoyin qur'anin Allah ya ce idan inda kayi haka latakazuka kalila ko da sun rike ka masoyi abokin harka ma'ana wannan shi ma yanzu ya gane Allah ya ce mu kuma da sai mun ɗanɗana ma ukubar rayuwa karo biyu da kuma ukubar mutuwa kara biyu sannan su ba su isa su tare maka ba to da bai ba Allah ya sake cewa Qur'ani ya ce walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqatana minhu al watin fama minkum min hadin anhu hajizin Allah ya ce da a ce ya ce ba mu ce ya ce ba shi annabi muhammadu kenan ko Allah ya ce da jijiyar nan da take kai ma jini jijiyar take kai ma kwakwalwa jini Allah ya ce wallahi sai mun katse wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da yake bai ce ba fa na'am Allah ya sake ce mu annabi sallama ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata sai ya ce in kana jin damuwa ne ko tsoron kar su zo su yi wa kanka wallahu yasimuka minan nasi ya ce ya kai annabi ka isar da sakon Allah kawai ba ruwanka da kowa ya mai daɗi bai mai daɗi ba ba shi ne a gabanka ba Allah ya ce wa illam tafal in ka rage wani abu game da wahayin da muke maka to kuma ballakta risalata ka sani fa ragowar isar da sakon nan gaba ɗaya ma ka rushe shi gaba ɗaya ba kai komai ba yace idan kana jin tsoron kar mutane su yi kanka wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane yasa ka je ka duba sira annabi sallallahu alaihi da akan zo a dan yi gadin shi haka sahabi irin sa'ad bin abi waqas haka kan dan sa wasu dan tsaya mai haka amma da Allah ya saukar mai da wallahu ya asimuka minan nas yace masabin je ka yar kanka to da san ai duniya ba wanda ya sai taba shi sallallahu alaihi wasallam da ai saboda shi rayuwar shi tana cikin wani yanayi ne ba akwai ran da ake ce annabi yace ni kuwa zai mun gadi kafin a saukar da wallahu ya asimuka minan nas suratul maida ne wannan kafin a saukar da wannan ta ce ranar kawai yana zaune ce ni kowa zai gadi na samun yi bacci saboda arna yahuda na neman rashi mushirkai na neman rashi munafukai suna shirya mishi to ya zai ta shi ne target ɗin ai ta ce ɗalatu ko zubairu bin awam wanda ga cikin sai ce ya rasu lalai ka kwanta zan yi gadin ka ta ce yi bacci har da masu wuri irin kaɗan ji ƙaran bacci ya yi daɗi ɗin nan sallallahu alaihi wasallam da haka bai taɓa yi don ya burge ba kuma gudun wai za a ce za a ce kasa ko kuma malaman da a'a ba wai tarin jama'an ba a'a wai tunda shi za a yi surutu shi safe kawai ba za ya kare kanshi kawai shi ba ruwan shi wannan hayaniya ba za a yi da shi ba manzala salama inda yana jin tsoron irin wannan hayaniyan ne ai da auren zainabu buntu jashin ba zai aure ta ba saboda a lokacin shi ya je nemo auren kuma da ya sake ta shi zaidun ana cewa dan shi ne zaidu bin muhammad amma tunda Allah ya ce sai da ya aure ta surutu an yi an gama mana ba dai shi ne ce zai aure ta ba Allah ne ya tsara hakan saboda ya kawar da wancan abin da ake yi kawai sai wani ninka cewa ɗana ne wani sai sunan ya bi shi kamar yadda da kullura matan aure idan suka yi aure suna amfani da sunan mazajensu ne da suka aura haka ne daga baya ne aka samu alhamdulillah canji wannan an fahimci wannan ayan na na cikin suratul ahzabi da Allah yake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah to a lokacin abin da Allah yake so ya bata ki na raba sun saba irin wannan sai mutum ya samu dan wani kawai rinka cewa nashi ne kuma sai a rinka biyarin ana amfani da sunan shi to shine sai Allah yana so ya kawar da cewa maganan Zaid dan Muhammadu a kawar da wannan maganan tunda ba shi ya haife shi ba shine sai shi annabi ya auri matan Zaid bayan rabuwa saboda a musulunci ai ba dama ya aure ta inda dan shi ne na cikin shi kun gane maganar kuwa yana cikin kunan cikin suratul nisa'i na hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum allati arda'anakum wa akhwatukum min ar-rada'at wa ummatul nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi ujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa ala ilu abna'ikum alladhina min aslabikum shine wurin da 'ya'yanku wanda ku haifa su saki mace ka aura a'a to kaga tunda zaidi ya aura inda a ce nashi ne na cikin shi zai aura yine ne Allah ya ce wa abnaikum alladhina min aslabikum haka wa an tajma au bainal ukhtayn illa ma qad salafa ya hada yaya da kanwanta aure lokaci ɗaya sai dai abin da aka yi a baya su a jahiliya ga musulunci da yana aure da yayin idan kanwanta ta so zai hada eh ma'ana ga ɗakin yayan ga kuma ɗakin kanwa ya kwanta da yayan a lokaci daya ya kwanta da wane kanuwa to kuma musulunci da bazar salama an kullura wannan ayan ba maganan mutum ya hada ya da gugunta ko innanta to bazar salama ya ce shi ma ba daidai bane tunda kazar ai shi yake karasa bayanin ku misali mutum yana aure da mace shikenan sai ya auri kanwan innanta ai kaga tana matsayin uwa a wurinta kenan ko ko mutum ya auri mace sai ya auri kanwan baban ita macen gwagwanta kenan ko shi ma ba kyau amma wannan ayan da aka jero gaba ɗaya babu wannan ba ku gane ba wannan ayan na zalla qur'ani ba a haramta ba amma kin salama ba komai ya gaban kanshi ba dama kasa shine mai tafsirin aiko inda an ka wuce shafi na gaba Musa na minan nisa'i ne illa ma malakat aymanukum da mata ka tangagu matan wani mutum ya aura haramun ne mana wani yana aure da wancan wani ya nema a daura aure da shi shi ma kun gane magana Allah yake cewa to sai dai abin da damun ku ya mallaka matan wani jiya an je garin su an yaƙe su ta zama baiwa da aurenta da komai yanzu baiwan ka ne za kwanta da ita ai jiya matan Alhaji wani ne kun gane magana to amma an yaƙi garin an yi nasara an kakkama su a matsayin bayi jiya take matan shi yau kuma take baiwanka kun ga dan gane magana sai aka ce wal musa na tuka tangaggen mata mata aure tunda aini da kai mun yadda ba sakin ta yi ba haka ne saboda abin da ya faru yaki ne aka je aka samu matan a kiristoci da aka yake su aka yi nasara kan su don aka kama mu garin da namiji da mace da waye duka bayi ne sai mutum ya zo zai kwanta da baiwan sai ta ce ita fa matan wani ne kun gane maganar kuwa sai Allah ya ce wal musa na tumina nisa illa malakar matan wani katangagiya kenan shine muhsanatu sai Allah ce sai dai abin da daman ku ya mallaka tunda yanzu bai wanka ne magana igiyan aure kuma ya riga ya kade ba tare da ya sake ta ko wani abu ba wannan magana an gane to shine in kaga irin wannan har annabi sallama za a ce mishi idan da zai nemi jama'a kawai ta ko ta ko ina har maza ake cewa mata ko da a ce zai yi wannan da Allah ya ce da zan juya mishi baya to da bai yi ba fa Allah da kansa yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islamu annabi yana fadan wannan yana hal aballagtu sabai suna eh sai annabi sallama yace Allahumma fashhad Allah ka sheda na isar da sakonka da haka ya isar da duk abin da ake nima a addini ya koma ga ubangijinsa kuma bai nemi suna ba bai nemi jama'a ba bai yi duk sauransu inda Allah da kanshi yakan ce ma annabi ka yi hakuri ba komai mana annabi abin da ya sa Allah ya saukar da wancan sura wancan ayoyi da yake magana shine arna ne kun san suka yi ta mushi wancan wancan guda hudun ku kawo min kafin ni in kawo muku wannan wani sabon ne shi kuma ba na faɗa muku arna mushrikai sun yi ta bibiyan procedures hanyoyi hanyoyi ba su hana da'awa farko suka ɗauki taken duk wanda ya musulunta a azabtar da shi familinsu a mushi dukan gandu aka yi ta wannan dai ba a yi nasara ba aka yi ta biyo azaba yi azaba dole su jafar suka hijira suka koma habasha annabi shi saboda akwai abu talib da kadidi suna tare mishi fada da dan sauran ɗaiɗaiku su suka zauna a makka din nan to bayan duk waɗannan hanyoyin da suka yi ta bidiyo musuluncin yana ci gaba da yaduwa karshe ba sun yi mitin ba suka ce yanzu dai kawai aje ayi sulhu da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai sun faɗa abu hudu ko suka ce idan matsalan shi ma yawa idan sarauta ne za a bashi sarautar makka gaba daya yankin larabawa na ya zama shi ne yawa idan dukiya ne matsalan shi za a tara mishi fi kowa ya zama triloniya ma babiloniya ba idan mace ce matsalan shi mata goma duk gidan da ya ce ya gani yana so an aura mishi ba na idan idan yana fama da cutar hauka suna da bokaye kwararru haka ne ko to kaga ai duka da ya tashi sai karanta musu hamin tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu sai suka natsu da suka ji wannan salam ba na hauka ba ne a ciki to ai banda wannan su kuma yahudawa sun zo wancan mashirkan laraba ne fa ko nan hada mun kakar ka hada mun guri biyu sun zo sun ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kana so mu shiga musulunci ayoyin duk da suka yi zafi din nan suka ce mu arna ne suka ce mu kaza ne duka abi a ciccire su irin su laƙa daga farar da zina kalo kan wakalatin yahudu uzairu na bunin lai wakalatin nasarar masihu bunin la ya yi wa lazina amanu inda kaziran min al'abari wa ruba na layakulu na amwalin nasi da ake magana akan malaman suna cutar da jahilan sukan ce musu kaza halas ne kuma sun san haram ne fa saboda su ci kudin su kun gane magana wai duk irin waɗannan ayoyi da annabi ya zare su daga cikin alkur'ani sai a daina karanta su a matsayin su an shafe su ne wannan wai za su yi ga cikin system din kun gane magana shi kuma annabi yana sama musulunta baki ne da nan da ne saukar da a masa wata wallahi jahul tunda ya tara mutanen makka ne masu fada gari kamar ka ce ministoci da sauran senate da sauransu masu garin da yana musu bayanin musulunci kamar za su gani sai shi Allah dan ummu maktumin makaho yazo yana allimni mimma allamaka Allah ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai su kuma suka tashi masu garin suka watse annabi bai so ba shine dan juya baya haka ne ran shi bai so ba shine sai Allah ya ce abasa wa tawalla ajahul ai kaga yana kwaɗayin musuluncin ne yayi ko amma duk da haka ya kauce a'a to haka malaman mu ake so su yi ai Allah ya ba mu imani kawai in mutum zai yi in ba zai yi ba fa na malamin yakan faɗa ya ce idan fa nan bai maka ba shi can kenan ya ce ka je inda ka fi gamsuwa kar ka zo kai ba ka zauna a nan ba kuma ba ka je can ɗin ba ma'ana nan bai maka ba kuma ba ka rabu da nan ɗin ba eh Allah ya samu dace ya ce wannabi ko wani annabi kuma mahu walaisa mahu ahadin wani ma bai samu kowa ba id rufiya ilayya sawadun azim aka nuna mun wani tarin jama'a fa zanantu annahum ummati sai na dauka al'umma na ne fakila li aka ce mun haza Musa wa qaumu wannan Musa kenan da mutanansa wato annabi Musa duk da ya samu jama'a da yawa amma ya wahala yasa a cikin alqur'ani ba wanda aka kira sunan shi rabin na annabi Musa rabi an gane rabi ko ko annabi ibrahim da aka kira sunan shi kusan so 25 kusa ko rabin na da musa bai ba saboda a 60 da ina ganin wajen takwas 25 zai rabi na'am to annabi musa an yau ta kiran shi ne saboda ya haɗu da bakaƙen arna shi matsalan shi shi nashi ba munafukai bane amma kuma su suna da wahalan harka abin da yasa na ce ba munafukai ba si munafiki shi ne wanda annabi salama aka jarabe shi bayan kafirai da mushrikai da yahudawa da kiristoci sai ya karo mishi mai wahalan harka munafiki na cikin gida shi kare aka muwa wannan sauran annabawa daga musulmi fa sai kafiri annabi isa in ba ba wanda ya imani da shi ba to makiye shi kaga yana ji da bangare guda nawa kun gane amma shi annabi sallallahu alaihi sallama a ji da kirista a ji da yahudawa a ji da mushrikai a kuma ji da arnan cikin gida su ne munafikai masu ɗauko buta suna sallah isa ya sha wahala sai to annabi musa ma ya wahala tun da haɗa shi da babban arni allah da kan ya ce inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya yi ɗagawa bayan ƙasa kuma shi ne gogon nashi sai ya sa shi da kanshi lokacin da aka ce ka je fir'auna kai wazi ya ce rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu waj'al li waziran min haruna akhi wasilbi azri wasirku fi amri kan sabbiyaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina da ya kama Allah ya ce to ba komai la kada utita sulaka ya Musa an baka abin da ka roka shi haruna ya samu annabci dalilin ka ku je ba komai Allah ya taimaka suka ce muna jin tsoron an ya furuta alaina wa ayyata shafi na gaba kenan Allah ya ce la takhafa ina nima a kuma asma wa ara ina tare da ku ina ji duk abin da kuke ciki ina ji ina gani ma'ana ina kula da ku duk abin da fir'auna zai muku ba bawan shi bane fir'auna ba bawan Allah bane Allah ya ce fati ya fir'auna fa kula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azim kai da musan ku je ku ce ma fir'auna ni na turo ku ka daina azabtar da kabilan banu isra'ila saboda shi kabilan fir'auna kiffawa ne shi kaman ka ce hausawa ne so kuma sa annabi musa fulani ne an ɗan gane ko yawa da aka cin masu gari daban ƙabilan banu isra'ila daban duk ƙabilan sa annabi musa su ne masu rauni yasa da bokayen suka mai tsafin suka ce mai za a samu wancan sanadi kamar ka ce a cikin fulani za a samu wanda zai sanadiyan mulkin ka shine ta kama fulani yana yankawa ai ƙabilan banu isra'ila ba ƙabilan shi fir'auna ba ne da bambanci ba da shi annabi ibrahim ba ya zo ya sami misra gari ba ne kuma shine ai shine tushen banu isra'ila ai asalin su kibda wanda suke misira su ne suke da wannan masarautar da haka na ibrahim ma ya zo ya tarar da su da masarautar su ne ko dan gara magana da haka su su ne tushe to ai kaga duk wannan iskancin bayan annabi musa alayhi salam ya zo da ban fada kwana ya kare ya gudu ya koma madiyana ya samu wani bawan allah mutumin kirki ya yi kiwon shekara goma tunda takwas aka ce ya ce samari da za ka yi goma ma'aika kyauta eh za a baka ya to ai bayan an aura mishi ya dawo da sauransu duka da ya dawo duk abin da ya faru din nan fir'auna ya gama mishi barazana da ya zo ya ce ka bani su haqiqun ala allah kula na koma cikin suratul araf kenan fa haqiqun ala allah kula ala allah idan la kad jitukum bayratun min rabbikum fa arsil ma'ibat duk qala in kunta jita bi atin fa atbi in kunta min as-sadiqin ya ce kai in kana da hujja musa je kawo ta kai Allah yana ta wani abu fa alka asabu fa idha hiya zubanun mubin yana jefar da sanda ya ga wata macijiya ta yaka ta yaka ya kama kayan shi wa alaikum assalam to Allah ya sa maza an sa
wanda ka ce munafukai eh har nan cikin gida a nan cikin gida eh kuma suna tare da mu sallallahu alaihi sallama eh domin kuma ga kuma an ce za a yi musu azaba eh haka abin yake domin kuma wani mutane wasu sai su ce maka duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma yana aikata wani aiki irin na kafirci ta eh ta nasa ne wasu sai su ce wani musulmi eh ai wannan shine mun- muna tauhidi in kun lura tunda muka fara littafin nan ana ta faɗan zuma ne ko ba lasa ake wa ki ba a an ce duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman yardan Allah ba komai aljanna ba haka bane aka ce dukai da za a ɗaura ma duk duniya sammai bakwai kasai bakwai in ka cire Allah wahidul ahadu ila ilaha illallah sai ta danne muka ce gaskiya ne da kyau aka ce ma'azu bin jabal ya ce annabi nan ne ya ce mu hau bayan mashi ayi hau bayan jaki muna cikin dabiya ya ce ma'azu ka zan yakin Allah a biyan bayi kuma menene yakin bayi a wuyan Allah ne ce Allah da manzon suka sani ya ce to hakkin Allah da ya ɗora mu bayi su bauta mushi ba shirka su kuma ya musu alkawarin ba zai azabtar da wanda ya mutu ba shirka ba ya ce faɗa ma mutane ce a kan kamar musu sai su yi rauniya kaga ai ana ta roman la ilaha illallah ne ana ta faɗanta ko har hadisin sa ubada ibn samit ai har yanzu bai faɗi maka shirka ba kawai tauhidi ne yake magana kan falan la ilaha illallah nauyin ta wa mai kafiru min zunub da abin take kankarewa sai an fara aiki ne kaje to za mu tsira kuwa to kai an san ga da kake magana akai shine wato mu mu da yawan bamu san tauhidin bane fa ka gane maganin kuwa eh ba mu san tauhidin bane galibi yanzu da zaka akwai yaran da dama da zaka bashi abun wasa ka bashi naira dubu hamsin zai dauki abun wasa ya baka da dubu hamsin din tare da abun wasan ba bai wuce naira dubu ba da ka siyo mishi tare da dubu arba'in da tara ko to ai bai san dubu arba'in da tara ba to mu ma tauhidin galibi ba a wani san shi bane kawai mu fa na ce maka sa'a aka ci fa wallahi Allah ya yi mu musulmai kaga da ba haka ba mu wai mu fita neman gaskiya ina gaskiyar take to sai Allah ba ku gane karatun ba mu da Allah ya yi musulmi ba za ga mu zauna ma mu karanci musuluncin mun yadda gaskiya ne amma ba mu da lokacin shi ba haka bane to me tunanin ka inda ya yi ma kiristoci ne kun dan gane maganin kuwa ni kuma ina da fahimtar idan ma mutum yana bautan shedan ne to ya koyi addinin shedan din ya bauta mishi da kyau amma kada ya zauna a bautan addinin shedan din da jahilci saboda za a mishi wayo ai ai ma'ana an kai da abu ka shige shi sosai ka san kanshi yanzu shi dan in ba dan dai yayi karatu ya san ilimi ba ai da ya sha wahalan malamai to amma da yake yana da ilimin fa normal yake kallon kowa wallahi in ya tayi zai kifi malaman kawai zai je musu ta salon malantan ne kawai kifa su suna wuta ba sani ba wallahi in ya tayi kuma zai je wajen masu kudin zai je musu ne a ta bangaren kudin anan zai kifa su suna ci gaba da gina masallatai kuma wuta za su idan kuma dama wanda shi addini ba shi ne a gaban shi ba to dama wannan ba shi da lokacin shi ba ku gane ba shi fashe ɗan idan ya tashi ba ya zuwa gidan masu fati ko gidan da ake ta harkar banza a shi yana zuwa masallaci ne su da ayyayyar wacce ya riga ya sami suna cikin jaka'i yanzu misali idan kana da naira miliyan 100 ai baka ta su yanzu target ɗinka wasu miliyan ɗarin ne ba ga bane tun wannan kaiwa da komo wannan ga kuɗin buhun masara misali tirela guda wannan kuɗin tirelan ba shi ne a gaban shi ba riban da zai ci a wannan ba haka bane to da haka shedan shi duk wanda ya shiga cikin jaka kuma baya tafi ai yanzu burin shi yanzu ga wani can yana can bautan Allah bari an gani tunda da yana numfashi sai na ga yadda zan yi shine target din shi Allah ya sa mu dace ba haka shine kawai abin da yake faruwa da mu gaskiya galibi ni na fahimtar kawai Allah ne ya duba mana yi wa musulmai amma da wani addinin muke a tun farko aka haife mu kamar yadda kiristanci ko yahudanci ko addinin ba Allah ko wani abun nan ɗaiɗaikun mu ne za su iya fita neman gaskiya kun dan gane maganin kuwa a ba ku gane ba wani babban malami yana ba da labari yake cewa akwai wani babban malami an gane na hada abin guda biyu ko wani babban malami yana ba da labarin ko wani babban malami shi babban malamin ma har ya shirin tirmizi sanar da tirmizi dai da kaji ake cewa eh qala abu isa muhammad ibn saurat at-tirmizi min shama'il al-muhammadiyya shi ai na daban ne ai to sunan tirmizi tana cikin sunan guda shida ana ka tira bukhari muslim sunan abi dawud da sunan tirmizi sunan nasa'i an gane bi sunan ibn majah to akwai na tirmizi ne da ya sharhinta shine wanda da yazo misra aka ce za a yi mishi interview a tantance shi a matsayin lecturer zai fara lecture ne yace shi ba a mishi shi shi ya riga ya tace kan shi ko gane ba ba hukumar makaranta ta kan dauki malamai ba idan ka zo sai a maka interview a ga ka dace ko kai koyarwa ma ka san kan koyarwa kuwa na'am to jami'atul azhar ko tana kallon jami'atul islam na madina kawai dai albarkacin sayyidul wujudi ne a can amma sun fi su wayewa da tsofantaka da da da da su suna ganin nan ne karshen karatun misra ba inda ka iya kawai zaka je ne kana addinin mai ko bautan ice kake za su baka ka dai iya akwai bai hude fa yana koyar da qur'ani gane bai hude shine wanda shi bai da annabi salama dan sako Allah bane ba da yayi karatun ba za su ba shi shi ne sai ka ce to su za su ba shi karantarwa amma za su gwada shi su ga kwarewar shi ya ce a shi ba mai gwada shi sau da shi ya ba kanshi shaidar shi ya yi karatu sau da ya rubuce-rubuce ai suka ce to su dai suna zo sai sun gwada shi hukumar kuma su sun yadda su dauke shi dan ya je jami'atul islam ne sun ce ba su dauke shi ba dalili kuwa aƙidar su ba iri ɗaya ba ne amma sun yadda malami ne in zai bar aƙidan shi za su dauke shi ya zo ya bi sunan manzan salama tsab ya ka ce a'a shi ko uban shi da ya dora shi akan wannan akida inda zai dawo duniya bayan ya riga ya mutu ba ya ce inda zai dawo duniya ya ce mishi wani eh abin da kake kai ba daidai bane na dora ka zai ce wallahi sai dai a mutu a haka ya ce Allah ba zai bari ba baban shi da ya taso ya ga yana yi yanzu da zai ya ce da zai dawo duniya ya ce wani gaskiya gaskure baki a kai wani ya ce wallahi ba zai bari ba balle kuma wani to su misirar cika za su ɗauke shi sai ce to tun da an matsa za a gwada shi duk wanda ya gwada shi shi ma sai ya gwada shi zan kuwa ya tara karatun eh in ka mishi interview ka gama tambayoyin ka ya baka ansa to shi ma zai gwada kai ga kai kai professor da professor da gaske ne to mushahidi shine kaga saboda ya kama abun kam ya ki saki kuma ilimi ba a magana yasa wasu ba su a ganewa ba fa zalla ilimi ne zai saka ka tabbata akan gaskiya ba sai Allah ya diwa maka ba kun gane magana zaka samu mutum yana da ilimi na yankan shakku ba zai tabu ba amma wallahi batacce ne Allah ya samu dace wa alaikum assalam kaji an sanka ko to haka wannan ko da ana cewa sun ce la ilaha illallah wannan duk magana saboda ai suna cutar da annabi ba su kama yadda da da'awan ba suna ƙarya tashi da sauransu amma suna salloli da komai normal shi sallan ne Allah ba ruwan shi da sallan nasu ai shi wannan tauhidin yake kallo na'am eh ina nufin iran kaman a yanzu da ake cewa yankin nawa suna kashe musulmai suna waye-waye suna kashe mummulai eh da misali wasu a cikin majalisa za ka yance shugaban kasa ma shi ba sani da yaran shi kaza kaza irin haka eh su kamar yadda na fahimci tambayan ka yanzu irin wanda suke azartar da musulmai su ɗauki rai eh ko kuma shi gashi nan yana dai sallah eh cewa rashin imani din nan da sauransu kamar misali a wani yana kamar wani da misali ake gudu kama a majalisa wani da yawwa an ci an zauna shugaban kasa ga shi kamar yi musulmi ne yana sallah amma kuma in kan kan wani aiki goje shi ne da wani yawa kamar kamar wannan satin malam na sun bu ya ya yi sun aje yarjejeniya da kan za su gina coci na biliyan 25 a airport na abuja wani shi shugaban kasa kenan su kuma gashi musulmi sai bai ma musulunci wancan ba yana da Eh, na ya gane, shi korafi ne.
irin dai mu zuciyoyin musulmai suna irin shakka wani ce shi ba musulmi ba ne wani ya ce ba na kirki ba ne wani ya ce musulmi ne wani ya ce baya ma sallah ka gane irin haka an taba gani shi yana sallah irin irin wannan ne shakku shakku So, inda matsalan yake na fahimta sabuwa ma da wani ce maka yana la ilaha illallah yau to to na gane. inda inda matsalan yake kuna ji da ya yi da lawa ne duka a cikin za in ka bincike za ka aiki za ka kwamu da mai la'ila illallah ma'ana kamar dai akwai takwashin ma ga kuna tambaya so to ma yanzu idan aka yi kirista a Najeriya an kashe mutum idan aka kashe Muhammadu kuma kawai dai wani wata ka na gani so irin wannan gaskiya na samu wannan kuma musulmai shi abin da yake faruwa shi ne a aƙidar sunna ta manzara sallallahu alaihi wasallam ware wani a ce mishi kafiri shi ne malaman suna suke cewa ba a yi sai in an cika shari'a ku gane ba yanzu misali mutum ya kalli ahmad bola tinubu misali ya ce kai ba musulmi ne wannan kari ba ka ga yan ware shi shi- shi ya fitar da shi daga idan kun gane maganan to shi ne su malamu suna ba sa yi saboda mene saboda sai ya gama cika shari'a don suka ce karar ga mutum yana aikin kafirci ba ka ce mishi kafiri sai ka tambaye shi wani kaza da kake ko ka san cewa kafirci ne cewa ya ɗin sani ba." Sai ce, gaskiya kaza da kake kafirci sai ce to insha Allah ba ba shi aiki kafirta yana nan da lafiya ina tana nan a ce da shi a jikinsa to kaga idan mutum an jefe shi da wannan kalmar kuma bai tare da ya sani ba shi ne sai a koma bisa abdullahi da ukba da yake cewa za ka ji ana yawan maimaitawa cewa wanda ya ce ma wani kafiri kalmar za ta yi yawo idan ta je ta tarar shi ba kafirin bane za ta dawo wurin mutum da ya faɗa kun gane maganar amma aiki kaza kafirci ne to wannan shi ne ake ta buga ta wanda yake da siffar aiki sai ka ji a ce an ce man kafir to wannan kai baka da misali kun gane magana ka faɗa abin da annabi ne ya faɗa ko alƙur'ani ya faɗa kun gane magana amma a ware wannan katakon a ce wani to shi ne fa aiki ne babba gaskiya kun gane magana ko da ko akwai kai- akwai akwai abin da suke ce mishi in shi ba ne ma yake tare da shi ka kira shi ka ce mishi kafirci ne ce maka ba kafirci ne shi yanzu bai ma yadda wannan abin da yake kafirci ba kun dan gane bambanci shi da nada zu shi nada zu da kace wani kafirci kake kai ya ce wallahi ban sani ba shi da mu wannan abin kafirci ne shi ya yadda bai sani ba ne ko a shi wannan da gani ya ce zuwa ne wannan abin da kake kafirci ya ce a zuwa ka kawo hujja ka kawo hujja haka shi yanzu an riga bidin shi ba shi ba shine abin da ya kamata hujja ba kuma hujja ba to dole sai an tabbatar musu tukunna ya gamsu sannan fa a nemi kallon sa aiki eh ka san ko akwai aiki a yi yasa gaskiya wani mutum daya ko da ya wasu abubuwa wanda yake ba kama da abin da yake abin nan ba za ka kafurta mutum ba saboda me sharaɗin ba su tafi ba kun gane maganan kuwa eh kuma irin wannan duk da za mu ka faɗa muna mun kunci ni a guri na kaman kuskure ne ba kusan me za saboda duk yadda za ka yi kaga da ni da kai da shi da kowa ba mu ne addini haka ne to ya za ka cire shi a ciki amma sai wani aiki da kafurci sai a ce wanda ya kaza kafurci ne kun gane magana kuwa to shi sai ya ga yana yi to sai ya ce shi an ce mishi kafuri to a shi shi ne ce maka shi kafuri kun dan gane bambancin kuwa saboda shi ya san yana yi amma kana magana wannan ne Allah Allah da shi ne kuwa Eh, amma duka ɗan ne galibi ai duka san ɗan ne dai ba ko yana sapotin shi ne ko wani abin nan ba a'a amma dai gaskiyar magana waɗanda suke takarar mafi yawanci su ba san addini ba yasa wasu abun zaka ga garin neman ƙura'a suna taka musuluncin haka haka haka su dai target ɗin su ya rike sai sun sami mene kujerar kawai ta ce target ɗin su ba za mu in ka kalla ka ɗora 'yan siyasan mu a kai akan ɓangaren addini za ga suna ta faduwa ne kawai sai cikin ɗari ne ba za a ce kai addini ya yana gaban shi shi za a taɓa musulunci sai dai rashi ya ƙare ko guda in ya duba ya ja haka ya ja haka ya kama za ta taɓa mishi kujerar sai iya ta ba dole amma da doya da tsayan ma eh a ba za a rasa ba malam kamar maganar da ka faɗa ma yanzu eh da muke zargin tunubu a kan haka eh to ai duka musulman su ma ba sa cewa komi ko amma komi wanda su sun an sama muhammadin ana sallar da su da komi da komi eh su ma ba sa su ma cewa manyan eh in an mana komi su ma ba sa cewa komi kuma su ma za a iya samu ce Allah ya shi ya ina tausaya mana Allahumma bihamdika sallallahu alaihi wa sallam wa atubu ilayk